أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka da alkhairi na lahadi daren litinin wanda ya dace da 29 ko da 8 ne 28 da wata na rabi'in al-akhir bayan hijirar ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da ashirin da sha biyu da watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na littafin matnul iziya da muke gabatarwa a kowane sati a wannan masallacin mitarin alkhairi da albarka na annur da yake wannan unguwa ta makoyar amare a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda yau za mu tashi darasi na 27 da ikon Allah subhanahu ta'ala. muna fata wa Allah subhanahu ta'ala ya sanya alkhairi da albarka a rayuwarmu abinda muke iya kokarin magamin fahimta na addini Allah ya fahimtar da mu Allah subhanahu ta'ala ya sanya alkhairi da albarka a rayuwarmu kuma Allah ya sa mu rayu a wannan turbar kuma Allah ya kabe rayuwar mu akan wannan manhajin na Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam muna nan cikin bayanin zakka wanda satin da ya gabata kun da iya abin da za a iya yi da bayani game da abin da ya shafi zakata ta abin nan dabbobi ko wanda ba bukatar mu maimaita kuma da alamu sako ya shiga cikin kunna wanda ya kamata a ce sun samu sakon Allah subhanahu wataala muke roƙo ya datar da mu ya sanya alkhairi yau zamu tashi faslun fi zakatil har to da mun riga mu yi bayanin dabbobi to kuma yanzu zamu yi bayanin zakkar abinda aka noma ya ake fidda zakkar abinda aka noma jama'a mun fahimta wannan shine kuma karatunmu na yau da kuma zakka ta kudi tsaba nawa ne nisabi kuma nawa ya kamata a fitar mallai yace faslun fi zakatil har fasali da yazo ya karantar da mu ya rarrabe mana zance tsakanin abinda aka noma zakkar abinda aka noma da farko cikin abinda ake noma shin kowane nau'in abinci ne ake fidda ma zakka wanda aka noma ko kuma akwai wanda ba a ma fidda ma zakka sannan kuma abinda aka noma ya kashi kashi biyu akwai abinda aka noma ta hanyar wasan sai da aka wahala sai da aka shayar da wannan shukar kaga shi wannan jida akwai aiki ko sannan kuma akwai abinda aka noma ta hanyar ba a wahala wajen shayar da shi ba wanda duk noman ba a lura da noma ana duba ne da shayarwa don bayar da itace abin da shuka ruwa abu ne wanda ke da girman gaske kware kowanne kuma da irin abin da ake ake fidda masa in an tashi fidda zakka malam ce wa huwa al-muqtatu al-mutakhadhu al-aish ghaliban ana fidda zakka abin da aka noma ne cikin abin da yake abinci wanda ake al'umma ta riƙa don rayuwa don ta ci ta rayu wanda shi ne abin da al'umma take ci mafiya yawan a garin shi ne ake amfani da shi a shekarar ba kowane abu ba ne wanda ake nomawa ake fidda masa zakka a wannan jumla za mu fahimci wannan ana fidda zakka da cikin abincin da aka riƙa don rayuwa don a ci don a rayu a kai akwai abincin da ai ko baka ci shi ba za ka rayu ko kuma akwai abin da in ba in ba shi rayuwa ba za ta ba za ta yi ba malace fatajibu zakatu fil hinta daka zakka tana wajiba da duk wanda ya noman alkama idan mutun ya ya nomi alkama ai mun san alkama ko masha Allah sai kai noman alkama to wannan alkamar da ka noma tana da zakka duk wanda ke noman alkama yana zai fi da zakka washi'ir da kuma sha'ir wal urs da kuma shinkafa alkama da sha'ir da urs duk suna da da shinkafa suna da suna da zakka cikin abun da ake nomawa kun fahimta in ka noma su za ka fidda musu zakka mala ce wa fil qatani cikin kuma abin da ke da lumba irin abin da sai an kwalda shi sannan a fitar da irin a fitar da iyan kamar mi kenan mala ce kal adas kamar adas mi adas suka ce adas ana iya fassara shi da landi kun fahimta ko walbasila basila shina nan wani nau'i ne na cikin abincin da ake kwaldewa walful da kuma gujiya walhimmas da kuma abin da ya shafi bangare na kayan kayan da ake amfani da su na na na legim afwan ba ba legim himmas shi ba wani wata tsaba ce da ake fitarwa tsaba ce da ake ake galiban mu ba mu da su irin nan wajejen mu da ake fitar da su wanda sai an kulle sannan a fitar da a fitar da diyar wa fi tamari kuma ana fitar da dabino zakka in aka noma shi zabib da kuma zabibu shine ainabi abin nan abin da shafi rizan zaitun da kuma zaitun waina su ya abin da ake fitar ma zakka in ka noma dangin cikin wayannan aban zaka fitar musu zakka to ababen da ba a fidda musu zakka sune kamar haka wala tajibu fil qasbi abin da shafi kara rake ba a fidda mata zakka ba a fidda wa rake zakka ko mutun yayi dawa sai ya ce zakkaran ma za a lisawa ba su da zakka kun bayyana amma irin su kaga wake na cikin abin da ake fidda ma zakkawa na daga ciki ma an bazu tunna ana basila suna duk suna ciki basila wasu na fasara shi da wake bangare na wake irin waken suya wanda duk suna da zakka irin kamar eh gujiya mun riga mun mun ambace ta ko ana fidda mata zakka amma dai shi abin da ya shafi rake masara ma tana da zakka tana cikin dangin wancan ababen duka abinda ba a fidda ma zakka sai wace alqasu na farin kari abinda kari ne yake yi anda irin kar arake kenan ko arake za a ce wal wal baqul da kuma kayan danyi na legim wannan timati atarugu a Allah tana ciki albaqul kayan legim ne wanda suke lalacewa ai tana kasuwanci da ita sabanin wayancan tafi tana ya shiga cikin wancan bangaren wattin da kuma attin ai mun san tini ko borai kusan borai attin shi ake cewa borai ta wanda san borai anan to ba san ya zan kwatanta muku na tun na nibo sunan shi da turanci sai na ga muku wal fawakih da kuma abin da suke so abin suke free al fawakih duk abin da yake na free ne irin kamar me kenan irin banana pom da sauransu suna cikin al fawakih kan roman kamar kamar kamar roman kaga sai malai ka misali dai kamar roman in ka numa baka babu zakka a ci ga adadin nisabin da za ka fidda masa zakka bom babu adadin nisabin da za a ce in ya ga za ka fidda mai zakka ba nana ma haka ba su ba sa da zakka ba a fidda ba su suna cikin abin da ba a fidda ma zakka a tarugu in kano ba in duka ga mai tawo da tarugu ba ba ya da zakka haka timati ba ta da zakka ba ce wani sabul harsi khamsatu awsuq nisabin kuma abin da mutum zai bayar na abu cikin abin da ya noma shi ne ya bayar da hamsatu ausuk alwusq guda guda biyar to miye wusq wusq nan a malamai suka ce abinda yake dacewa da shi shine ka doka kusan kilo abinda zai bayar da kilo 600 kilo 650 da uku wasu wasu ma dan ƙara akan haka nan wasu dan ƙara akan kilo 650 da uku wasu kuma fahimta ba aka ce khamsatu awsuq awsuq kinnan kuma shi zai bada kilo 600 da nawa da 53 to wannan abu in ka in abin da ka noma in za a auna a a sakeli sai ya bada kilo 100 650 da suka ce 600 ne ma da 12 su alisahin wasu suka ce 600 ne da 12 wasu suka ce 650 da da ukun galiban wasu malamai su fi kawon 100 kilo idan wato abun in auna shi a kilo zai bada yaunin kilo 100 612 to ya kai nisabi ya kai abin da ake fitarwa ma ake fitar masa zakka to nawa zaka fitar cikin in ya kai kilo 613 to shine zaka raba wannan kilon 612 afwan 612 ka raba sa gida goma gida goma sai kai divisé par 10 sai ka dauki ɗaya cikin goma nan ka bayar kun gane misali a yanzu buhun gujiya yana ke muka ɗauki hati ɗauki misalin hati hati ai wannan sakin hati sankat kilo ne ko eh san akwai na sankat ta yi ƙasa ko akwai na sankat wancan babban shi ne san babban ne duka san eh to wancan sankant kin in ka doka sankant kilo to ɗano za a samu a samu 600 kilo 600 dus eh dadus da wasu ƴan antiyoyi ko masha Allah to sai mu ce duk wanda ya noma hatin da suka kai mana 12 ko 13 ko 12 da duddubi ko ƙara ka ta da duddubin na diyana abinda ake awo to za a fita masa ɗaya cikin cikin goma ne kaga ashe zai raba wannan hatsin gida goma sai da kide cikin goma in ka raba sai ya baka mana ɗai ce zai bayar da wasu intiyoyi ai kaga ko sauki ko mutun ya noma mana goma sha har kusan uku har kusan kusan uku goma sha uku wannan kuma baka kawai Allah ya yi ruwansa kai naka kawai ka sa ya fitar da tsiran aikin Allah ne shayar da tsiran aikin Allah ne kai iyakaka ka sanya kai tsare ka noma ko kuma ka girbe kawai kenan in sun kai nisabi mutum ba zai fidda musu zakka ba sai in sun kai wannan nisabin babu zakka cikin duk hatin da ba su kai mana goma sha ba babu zakka cikin su in ka noma mana tara kaga ba su da zakka da haka ba za ka fitar da zakka ba amma in kaga dama in babil ihsan kana yi ka bada kyauta amma zakka bai kai abin da zaka fitar masa da zakka ba mun fahimta haka duk abin da zai kai in zai kai kilo 600 da da 12 to za a fitar masa zakka wannan iya abin da kuma ana iya fitar da da kudin misali sai ka noma hatsi sun kai nisabi sai zaka fitar mana biyar misali a kaddara zaka fitar mana biyar na zakka cikin abin da ka noma a wanda ke da kusan mana hamsin na wani abu kenan ko zuwa sittin ma za a ci to sai a ce za ka fitar da mana biyar to kuma kana iya ka fitar da kudin mana sai a ce nawa hatsi yake sai a ce ai mana hatsi tana shiga sha biyar misali sai ka kilga sha biyar biyar gida biyar nawa kenan to san kezmi su za ka bayar da su zakka in baka ra'ayin ka dauki abincin ka bayar zaka iya bada kuɗi marmakon wannan abincin mun bai wa alaikum assalam eh eh eh a sai dabbar a nan dabbar aka fi son a wari nan dabbar aka fi son a wari kun fahimta e kuma ba laifin za a ke kimanta mata kuɗi sai a bayar da kuɗin amma an so a bayar da ita dabbar sau da wani alawar da ka bai wa dan kuɗin zai iya canye su kawai kunna bugun a shana zai musu amma in ga dabbar kuma shi ana son a kore talauci ne ba to shi ma wannan watakila watakila abincin watakila wanda zai baiwa abincin ba bai da bukatar abinci wata bukatar ce gari ta daban wani ya taba kira na yake min tambaya ya ce malam wai yanzu mutum ne kasan shi na cikin bukata shi na da bukata ta wani abu sai ka tashi fidda zakka yanzu ya halitta cikin kudin zakkan ka saya masa wannan abun ka bashi kun fahimta ya halitta cikin kudin zakkar ka sai masa wannan yanzu misali sai a gano wani ne matsalar sa yana cikin matsanancin halina daga inda yake zawwa wajen aiki zawwa gidansa misali akwai nisa kuma gashi nan talaka ne shayrat bi zalika samawati sab'a wal ardina sab'a asar sama sun shirya cewa talaka ne bi ma'anar kalima to yanzu za ka iya sayan mashin cikin kuɗi kai kai da zakka sai ka sayan moto ka basa misali ya halitta a wannan babin bai halitta ba kuɗin da za ka ƙilga masa mulkiyarsa ce nasa ne ba naka ba ne nasa ne za ka ba shi kayansa in mami za shi zai da kayan shi ne kadiyar kuma yana cikin halin bukata to dan mi da ka sana cikin halin bukata tunda Allah ya maka ruhun asiri zaka ruha masa asiri ba kai sai a wuce wurin ko eh ina fatar mun fahimta Allah ya datar da mu dan haka na'am wa alaikum assalam dami eh a ƙa'ida wannan abu ce wannan aka taso al'ada aka tarar ana yi amma ba shi bane musulunci ya karantar musulunci shine ausat sai an buge hatsin ake ake ba da zakkar su sai an buge su ake ba da zakkar su tsabar ake ba tsaba ce ake bayarwa ai yanzu ka gani ka ba da dan ma ka bani shi dali ko sai da bar maka kayan ka can misali wai usure ne ake yi gaskiya tsabar za a bayar shi ne musulunci ya karanta abinda kawai mutum zai sarrafa ya ci ban fahimta tuna yanzu ka ba mutum watakila bai da lahiyar da zai taya ya bugu ga kuma bai da kudin da zai biya an samu ji amma kawai ka bugo ka kama sa Allah ya datar da mu mala yake cewa wani sabul harci khamsatu awsuq nisabin abinda mutum ya noma shine ya bada awsaq guda biyar shi da kuma kace wahiya alf ritl shine arf litr alisahin su wa 600 ritl bil baghdad in aka je baghdad lisahi ne na mutanen wata bangaren tunda ai shi malam ba mutunan afriki ba mutunan afrika bane wa 600 ritl bil baghdad kullu ritl 100 dirham to anan kuma zaka iya fitar da shi a matsayin dir a matsayin kudi sai ka kilga a kilga kimar abincin sai a bayar da kudi ina fa idan muka murga mu bayani malai ce wa 20 dirhaman bid dirham dirhaman bid dirhamil makki zai tashi dirhami 20 akhirga da kudin kudin makka wa huwa khamsun wa kham wa huwa khamsuna wa khumsan habba min ash-sha'ir shine zai bada wayar sha'ir kusan guda 55 al-mutawassit وإنما تعتبر الأوسق بعد وضع ما فيها من الحشف أنا لساه أبني na ausaka a ce ya kai ausaka daga lokacin da shi aka ɗauki abincin butashe idan aka ɗora abin yana yana bushashe ko kuma mai ɗanyi ba laihi akwai abin da ai busashe ake ake sarrafa su akwai abin da kuma sai in ya sai in ya bushe wal mukhraj min zakati al harsi al ushru fi ma suqiya cikin abinda ake ake fitarwa zakka shine mutun ya bayar da ya bayar da ushur ɗaya cikin goma cikin abinda cikin abinda fi ma suqiya min ghairi mashaqqa cikin abinda aka sha da shi ba tare da an wahala ba abinda aka noma ba tare da an an wahala ba kama isama kama wanda ruwan sama suka suka duka ya hito amma abinda sai da kai wahala ka noma shi to anan in aka zo sai ka bashi nisful ushur sai a raba gida goma a yi dibi zai farde idan dibi zai farde za a yi wancan in abin ne ko sai zaman to nisful ushur al ushur shine ɗaya cikin goma to nawa ne rabin ɗaya cikin goma nawa ne rabin ɗaya cikin goma eh sai a ɗauki ɗaya ciki ishirin zai kasance ko eh da kafa yana yiwa in aka raba shi gida goma aka ɗauko aka ɗauko sai a sai kuma a raba shi bi sai a ɗauki ɗai ɗaya cikin shi ne za a bayar ko kuma ka raba gida ishirin kawai ka huta mun fahimta daga abinda aka aka wahala wajen bashi ruwa kamar me kenan sai da mutum dabino sai da kai ka wahala ka kashe kudi kai yi orage da dawawa ce in aka zo in dai ba ruwan sama suka duke shi to nisful ushur za a fidda masa nisful ushur wanda kamar wanda aka share bi alati ad-dawalib ka wanda aka share da inshi harkar hanyar inshi an wahala ko da aka noma shi to wannan kaga musulunci na dibin maslaha bayewa wanda ya ya ya ta fama yana shayar da abu ya zama to da wanda shi shukawa ne kawai nashi nomawa ne wancan ya shuka yayi bai kuma ya noma to kuma ka shuka ka noma kuma ban ya fi komi wuya aga ne yanzu ka dibi masu masu irin sana'ar nan ta ta nomar lambuna zaka suna wahala sosai kware da gaske in ba da Allah ya kawo cikin zamanin da akwai sauki na rayuwa ba yanzu inji ne amma da ai da ruwa ake jan hannu ake da hannu ake jan ruwan a a ba a ba shuka a baiwa shuka yanzu ne aka samu inji zai ja yanzu ma kawai courage ne in kai ayi istale kawai lahiya lau an samu ci gaba sai dai kuma zaka dan bugo wajen isansi ko shi yanzu an ci gaba kuma an bar aiki da isansi an koma aiki da da gas haka ne duka wannan ci gaba ne duka wannan cikin ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala kuma na rantse da Allah sai Allah ya tambaye mu akan wannan ni'imar wannan ni'imar da Allah ya yi muna mutanen da suna fama sai sun sa guga baski cikin rijiya a jayo hannaye duk su yi tagara daga hannun mutum kana kana sallama da shi amma wallahi kamar kana kana kaidawa da kunkuru saboda tsabar tsabar tsorin hannunsa wajen neman halali amma mun insha Allah ya kamu cikin zamanin da abubuwa akwai sauki sai zaman to kawai kana zaune ma akwai wanda kawai bai ma komi kawai itacen an yi istarekin tiyuna ne kawai ko wani tiyo zai akwai da an kunna motar shi kenan an kare to wannan nema ce sai Allah ya tambaye mu akan ta duk nema da Allah zai wa dan annabi Adam a duniya mutun jarabawa ce duk wata ni'ima da Allah zai wa mutun a duniya bisa babin jarabawa ne kuma sai Allah ya tambaye mutum game da wannan ni'imar yanzu kun ga hatta da wannan ni'imar ta abun hawa da Allah ya mutama na da motoci ko wallahi sai Allah ya tambaye mu akai wannan motunan dai da muke ta hawa daga nan zuwa can baka iya tafiya sai akai ni'ima ce ko ba ni'ima bace eh kai yanzu ina babu mashirka kana ganin wasu ayyukan suna yi a yanzu eh yanzu wani mutum ya akwai wanda fa in gace masa ka sake shi daga nan ya te bakin bakin tasha ka doko nan zuwa tasha ma kawai ka doko mai ji dadi wallahi kafin ya zo da shida da gomi an gaji to sai Allah ya hore mana ababen hawa to ni'ima ce sai Allah ya tambaye mu akai Allah ya sa mu ci jarabawa sai babi na gaba shine bayanin to suwaye ake ba zakar kullun kuskuren da ake ta samu shine tsakani da Allah akwai mutanen da basu cancanci a basu zakka ba ana basu zakka ba su cancanci ba zakka ana ba su zakka shi duk wanda kake doke da larura shi bai da zakka dukiyarka ku ji da kyau duk wanda kake doke da sharji ke sa kai ne a yana a karkashin ka kana doke da sharji kinsa kai ne kai ne take tafe da shi to bai da zakka cikin dukiyarka kuma wannan mutum yake tafe akai sun hada da uba da mata da da aka ne a ta a kusa-kusa wa'innan dai matar ka ba ta da zaka matar mutum in ya fi da zaka ba zai ba ta ba sau da ai ta wajibi ne ka ciyar da ita ita kuwa zakan ana bayarwa ne don a rage talauci da aka ita tun da karake da kudin fi da zaka to babu talauci tare da kai kai ba gaba ne ɗai ke na biyu ɗanka ɗan da ka haihuwa wa cikinka wanda yake ɗanka ne baya da zakka cikin dukiyar ka bai da zaka saboda wajibi ne ka ciyar da shi na uku mahaifinka mahaifi wanda yake haihe ka baya da zaka baya da zaka cikin kudin ka bai da zaka saboda wajibi ne ka kula da dawayensa sai kuma akwai wani malamai suka yi maganganu kansu wanda kuma ake ganin ba sa da zaka irin ƴan uwa aboki na kusa kud da kud wanda yake kusan a sharkinsa yake akan ka bashi da zakka a kai inda ba so ake a gina mutum ba dawai ta zakka ai so ake a gina mutane kun fahimta to Allah yayi bayanin wanda za a bai wa zakka saboda kada kowa ma ya to tarkici ya ce shine za a ba shine za a ba sai Allah ya ce wa'annan mutanen guda takwas su ne ake bai wa zakka Allah ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha والمؤلفة قلوبهم قلوبهم وفي الرقاب والغامرين وفي سبيل الله وابن السبيل وين سواك بزكاة إنما الصدقات للفقراء أنا بارن تلكاوة الفقير ما يتي تمكرنته ما تفصل في بيان من تصرف له الزكاة بيان wanda ake baiwa zakka wanda ya kamata ke cancanta ka bashi zakka wanda kuma in ka bayar har wajen Allah ka hibita abinda ake cewa zakka kace tudfa'u li ahadi al-asnaf ath-thamaniya ana ba dai daga cikin mutanen nan guda takwas al-mazkurina fi qawlihi wanda Allah ya ambata a cikin zancen sa yace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin sai al-aya har zuwa ƙarshen aya al-awwal na farin al-faqir talaka huwa alladhi yamliku ash-shay' al-yasir alladhi la yakfihi li'ayshihi wanda shine wanda yana rike da wani abu kadan wanda amma wannan abin bai wadatar masa da rayuwarsa duk da tarifin da muka bada a farko muka ce talaka shi da wanda abun da zai ce yau sai ya je ya nema amma guns bada shi a tashi fa'inta talaka wanda ya mallaki wani abu sai dai wannan abun baya wadatar masa shi da iyalinsa don ya rayu akai wa in kana yamliku nisaban la yaqumu bihi wala bi iyalihi fa'ida lahu an yi ukhadha an yi ukhadha an ya akhudha zakat wala ko yamliku nisab wala ko wannan abun mutumin ya kai nisabi amma la yaqumu bihi wala bi iyalihi baya tsayuwa da wannan abun kamar bai wala mutun ya kai kudin da zai fitar zakka sai ya zamanto wannan abun bai wadatar da shi ba da shi da iyalinsa sharrikin shi yafi bukatuwarsa yawa to za a iya bashi zakka idan mutum na da abin da ya kai nisabi yanzu misali wanda ya noman hatsi sai noma sai noma mana goma sha sha uku misali sai aka ce zai fidda guda ya bayar to sha biyar ma ba su wanda kaga ya kai nisabi ai ko to yanzu shi wannan abun bai iya in aka aje hatsin a shekara bai wadatar da shi to shi ma za a iya bashi zakka ko fahimta mun gane da kyau in har zai shekara a wahalce to za a iya bashi zaka ai da banna wanda da cikin malamai ke cewa ita hikima zaka tsarin da ya kamata a ce masu kuɗi sun biyo fitar da zaka shi ne za a dubi mutum da bukatar sani a rayuwa sai a dubi wani sharjikin ka da wata duka na wani duka a wuni gidanka a dai abin nan a ce an dan wadata ba ba kuntata ba kuma ba a yi gadara ba nawa zai wadatar da mutum sai a ce to duka kullun jika biyar yake isa mutum gidansa kullun jika jika biyar jika biyar so 30 nawa kenan jika 150 to nawa kake samu duk a wata ta ce albashisa ko abin da yake samu gaba hadi a wata biyu ta jika 100 kaga ko ratan nawa jika 50 in ka kirga 50 so sha nawa za ta baka jika 100 shidda to ya ga tashi da zakka to shi wanda mai wannan bukatar sai da ko jika 600 a bashi an kare fitna ta shekara guda kun ku faita kawai sai da ku an kare da shi shi an kare da shi ha a shekarar iko Allah bai da matsala mun gane Allah ya datar da ku zaka talaka wanda yake da koda ina da abin da zai ci amma bai walatar da shi da iyalin shi to za a iya bashi zakka malalci athani nabi almiskin miskini wa huwa ahwaju min alfaqir shi ya hibba faqiri bukata a fatarar malam wa huwa alladhi la shay'a lahu jumlatan shi da wanda bai da wani abu ko bai da komai kai tsaye abinda za a dawa gida ne sai ya je ya nemo in kuma bai samu ba haka za a haƙura shi da iyalin shi a kwanta kuma wallahi alazim ko nan garin wallahi alazim nan garin akwai su mutane yawa suke kwantawa su rasa abin da za su ci wallahi nan garin akwai su da yawa kisa ɗan uwa duk wanda Allah ya wanda Allah ya hore ma gurgudan hali ka dan samun kaci da kai da iyalinka dan Allah mu dinga lura da ɗan makwatan da muke tattare da su wanda kaga akwai bukatuwa gare sa wallahi wani abun da za a ci abun da za a ci wallahi idan sababu bai da shi bai da shi musamman ma irin matan da aka mutu aka bari wadiya ya kamata mu ji tsoron Allah cikin al'amarin su tun daga ni kai na haku masu saurare mu ji tsoron Allah cikin wa'annan sha'ani daga mutun ya mutu ya bar diyansa ya bar matarsa amma abin da za ta ci da ita da ƴaƴanta ci da ƴaƴan wallahi wahala yake yi kai wani yaron ma na rantsi da Allah sai ya sati bai wanke kwamfulakin da yake saye da shi saboda tsabar uwar abinta abinda za a ci ake yi ba abinda za a wanke tufafin ba sabulun da zai wanke kayansa wallahi alazim bai da babu kaga irin wayannan a matsayin mu na wanda Allah ya ruwa ma asiri har ka haje abincin wata gidanka balma wani fiya wata dan Allah idan ka bashi abin da zai ci na kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ni zai rage maka kai kana tunanin kafin watan wata ka san irin hanyar da Allah zai bude maka musamman ma irin ƴan barikin masu zub da abinci cikin shara ya kamata mu yi taka tsantsar wallahi a ci abu wani bar gida ne sai a dafa kalar abinci sun hi biyar wallahi kuma ciki ɗaya ne gare shi sun kalar abinci sun hi biyar nan a soya masa doya da kwai nan kuma a dan soya kaji ga suna nan soya masa kaji nan kuma ga wata shinkawa na irin wacce in ka danta ba ko babu mai za tana ciyuwa a san wata ci da ake akwai wallahi lazim akwai wanda ko ba a sa miya ba ciyuwa take yi balan eh can kuma ga dan kihi ayi mai wata miyar kihi in yazo ko wani dan gutsara zai dauko nan ya dauko nan ya hada sai dan ci kuma dawa ake cin mutsabar ƙarya ba amma ci da yawa saboda ai ana cewa saboda akwai a jikin jikin ya wadata ne wai ba a'a jikin ne ya wadata duk da aka ci abinci za a ji za a ji an koshi saboda jikin ya wadata to kuma fa haka za a doki abincin kawai zuwa cikin shara kawai kuma in ka doka layin sai ka kilga cikin unguwarsa akwai wanda shinkafa dai wannan dai shinkafa hatsi ma abda za a masa hura wallahi bai da shi wani ya samu na wake da shinkafa shi dali ne da kuma kullum abin da malamai suke fada shi ne musamman da masu kuɗi da suke fi da zakka hikima ta fi da zakka irin yadda muke yi nan gaskiya tsarin ba ba za a magance talauci kun ba shi wani hikimar Allah a ciki na yin kada zakka ka bi mutane da shika biyar biyar shika bibi shika goma goma wanda ka shika goma ko sabulun wanki ba sai mai ba wani gida ne wa shirbo bilar ne wa kai Allah ya taimake shi diya kamar kamar ɗan tarbi wallahi a akwai wanda fa buhun shinkafa wallahi alazim akwai wanda buhun shinkafa sati ne ki gida da ya kare buhun shinkafa wanda mu yanzu malamin sama ka buɗa sai shi wata ɗaya wata biyu ma ba canye shi ba haka ne amma wani ɗaya aka buɗa shi gidansa sati ya ƙare kuma ba shinkafa ita kada ake ci ba a'a ga maka awai ana hada ba duk da haka sati guda ya ƙare ba komi sai an buɗe wani buhu to kaga in Allah ya karbi irin wannan in bai ba mai kuɗi bai tare kai ne to da haka ne in ba a kula da yaran sai su lalata cikin unguwa sai zaman to ɗan daba sai ga sun koma shaye-shaye yaran kuma mata sun koma karuwanci kuma alhaki akan mu mu musulmi Allah ya samu wani lafiya abu nabi wa yushtaratu fihi wa fil faqir al-islam wal hurriya an so ana shar'anta akan talaka da miskini ya zamanto musulmi ne sannan kuma ya zamanto hurr ne da ne ba bawa ba bawa baya cikin wanda za a bai wa zakka sai in ya zamanto an mukatab an sanya masa kudin fansa ya fashi kansa sai a ba sa wannan kudin ya ya abin nan ya biya asalis na uku al'amidu ala zakati wanda ke aiki dan zakar anan ne malamai da dama suka samu sabani shin wanda yake aiki dan zakan wanne ake nihi mala yace kasai kamar wanda yake tattaro kudin zakar wanda ke tattara kuɗi zakka misali in irin wanda ake tura na ce je gari kaza ka amso to wannan shi kaga sa'i kenan yanzu kuma ina ce sa'i wanda zai zauna yana maka lisahi a shago a za ku wanda Allah ya bashi kuɗi amma bai lisahi ba kaga mutun da milika amma bai lisahi su ba Allah Allah bai da ga dama Allah mun gode ba wannan kuma gashi nan lisahi kamar calculator kuma bai da kodala in ce masa kazalik wallahi zai lisa amma bai da godala Allah ya dace da mu to sa'i daga cikin sa'i wanda ke kula da dukiyar suka ce wanda ke kula da dukiyar ma za a iya bashi saka ba nan ne gaskiya su ke ganin duk wanda ka dauko yana karkashin ka to baya ciki in dai har karkashin ka yake to baya ciki amma kuma in dauko shi ne kai dan yayi aiki ka biya sa kuma yana ciki amma in karkashin ka ne yake ci kun babu zakka a kansa to kuma wanda mutum zai kira yayi masa lisahin kudin zakka ko da mai kudi ne kuma ana bashi zakkar ko da yana da kudi saboda ya ya wahala a daya ayi lisahin ai akwai wahala ciki arabi'u da hudu almu'allafatu qulubuhum wanda yasa zuciyarsa da kudin wahum qawmu kuffarin yu'tawna targhiban fil islami su ne cikin kafirai mutane sun zama to kafirai amma ana sa ran za su musulunta ana fatan musulunta su ana bukatar musulunta su misali mutum kirista kuna fada da shi ko kado ko wani inyamuri ko wani bajule wanda ba ba musulmi ba yana maka aiki kuna haraka da shi sai kaga kana kana mu'amala da shi haka to in ga dan danna masa wani abu abu mai yauni zai iya barin can ya dawo nan to kawai aka tashi fita zakka sai a abun nake sa sai a danna masa wannan abu eh ya ji yauni cikin aljuhunsa kazan kudi ba abun da ba su sawa eh kudi ba abun da ba su sawa Allah ya samu wani lafiya mun fahimci karatun ko wanda ake ake ake fatan ya musulunta misalin fasto ne kuma sai aga yana da saukin kai yana da yana da mabiya in ya musulunta mutane da dama za su musulunta to za a iya jayo shi ta hanyar ta hanyar bashi kuɗi ba laifi bane tunda ai yanzu su kansu kristan da kuɗi suke jayo mana musulmi ka musulmin zamani nan ha akwai magana akwai matsala gare mu sakacin musulmi har ya kai za a saye musulmi da kuɗi ya koma kristan ina ji wanda ya ce wallahi in aka zuba mai kuɗi zai koma shi'a la haula wala quwwata illa zai wata zagin manzon Allah in aka zuwa mai kudi to irin wayannan toshe su ake yi sai a kafa su wata rana Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa ya gafarta masa an taba turo masa kyautar mota mota da lokacin sai su wani da wani ke da ita aka turo masa kyauta don ya dinga tafiya wajen wa'azi wanda turoban da ya kawo motar ba musulmi bane arne ne sai ya zo da malam da kyauta mai gidansa ya turo sai ya kawo malam mota malam ya amshi kikin yayi addu'a sai shi to kuma kaga babu abin da zamu baka na na tukuci kai kai aikin alkhairi ya kamata a dan karrama ka sai ce wai ko kana son mota ne sai ce eh sai ce ji an baka ita a su su gumi babu wasu ba irin malaman zamani bane masu fi sabilillahi kuma sai su tura ta kan aljihunsu a'a su kawai da gasken ne da gasken da gasken gaske ne ake abu la kawai yace mai kawai yace ya bashi mota tsadaddiya mota sai su wani da gabna jir sai su wani da su wani kawai mutuna kai tafi da mota dalilin wannan motar da malam ya bayar sai ga wannan mutumin ya ja duk gare su kowa ya musulunta aka zo wajen gaban malam aka amshi kalmar shahada kaga musulunta su tahin wata wannan muhimmanci wajen malam ba ka bane su Allah ya ba su wata wata farasa suna hango suna hango ne sa dole duniya bata sha musu in ba ma lalacewa ba yanzu ne malamai suka lalace kai kusan yanzu al'umma cikin cikin al'umma kun suka fi kusan daga cikin suka fi kowa lalacewa akwai malaman ma ba ka bane Allah ne ya sauke kare mana imanin mu masha Allah malaita al-khabis nabi ar-riqab bayu wa huwa ar-raqiq al-mu'min shine bawan da yake mai imani yushtara sai a saye sa wa yu'taq fawla'uhu lil muslimin bawa ne musulmi yana karkashin mai gida kafiri to sai a sai wannan bawan da kudin zaka sai a sai bawan da kudin zaka sai a intar da wannan bawan sai zaman to yana karkashin wilayar musulmi mun fahimta wala ulil muslimin ina fatar mun gane wannan bawa wanda yake karkashin wanda yake arni ana ba ana iya sayen shi a bada kuɗi a sa kuɗi sai a saye sa dan a fanshe sa a intar da shi kuma zaman to da sai zaman to wala ulil muslimin as-sadisu na shidda al-gharim shine wanda ba shi yawa kaka gida duk mutunan da bashi yawa kaka gida kusan bashi ko Allah ya rawa wanda bashi wani lacci zai yace bashi yace bashi bashi idan mutum bashi ya masa yawa sai ya cewa al-gharim wanda dake bashi kuma fi ghairi safihi ba dan ya bannata ba wala fasadin ko ya banna wala yajidu wafa'an kuma bai samu abin da zai biya ba aw yakunu ma'ahu malun bi izra'i dainihi wai zamanto a'a in zai biya dukiyar ba abin da zai saura a hannunsa kamar wanda aka jibga makaya sai mutum ne yana kasuwanci sai da kayan mai gidansa misali to haka zo da aka zo lissahi sai ya shi wancan yaron sai ya samu kayyar arziki sai abubuwan suka taba wani sai zama to mai gidan ya biyo sa kuɗi da irin wannan ya ka zo fidda zaka ana ba sa saboda shi kansa baka san mutum ne yake da su a baya gare sa ai da mai ta zakan ma an bi son ka a kafa mutane na sha faɗa wannan kalmar kakuyi wasa da ta kafa mutane ake yi yanzu misali addara sai ka fidda zakan miliyan ɗari miliyan nawa ɗari sai ka sa karawa ta gida goma miliyan nawa kenan sai ka samu mutum goma ‘yan kasuwa wa'inda ka ga sun fa'inci kasuwancin kuma sun iya kasuwa san kasuwanci ma iyawa ne ba e kasuwanci iyawa ne sun fa'ince da ake kasuwanci kuma sun iyasa kuma ana sa musu rai sai a danka musu ko ne a bashi miliyan goma goma kana ganin baɗi aiwa sai an ce su fitar ba da kuma su ma sharkin zata dan ku gane wani abu na rayuwa ba samun kana ƙaruwa Allah na ƙara maka larura ne. Kumbaita, mutum na ƙara samu ne, buƙatuwa kuma larura tana ƙara ƙaruwa. Don shi Allah bai baka abin da ba amfani da shi, sai in ya zamanto wannan abin ka ƙi amfani da shi inda ya kamata, amma Allah yana ƙara wa mutum ne a lokacin da kuma buƙatuwar ta ƙaru. Mun fahimta, ku lura da kyawu, in ma'aikacin gwamnati ne lokacin da kake aure eh, kake gauro kana kwantara kai aure bayan shekaru sai ka samu lamba bukatar ta karu ko sai Allah ya kara maka albashi anan kana category kaza kalas kaza insulin kaza kuma sai kaza an kara ka tahi abarsaman kaza abarsaman kaza ba ka bane haka rayuwar take haka rayuwar take kana hatta a kasuwanci kana samun kana ƙara samun ciniki ne kuma bukatu suna ƙara ƙaruwa to su bukatuwa ta rayuwa ba a iya musu amma kakka yarda Allah shi maka ni'ima a rayuwa ya zama to kai ba wanda ke ci karkashin ka kakka yarda Allah shi maka ni'ima a rayuwa ka zama to ba wanda ke ci karkashin ka to abu na gaba ɗan uwa as-sabi'u na bakwai sabilullah cikin hanyar Allah wal muradu bihi al jihad ala ne mutun ya jihadi dawar kalmar la ilaha illa Allah dole al hajj ba ne aikin hajji ba fayudfau lil ghazi ganiyan kana aw faqiran min as sadaqa shi wanda ya fita wajen yaki talaka ne ko mai kudi yana bashi zakka talaka ko mai kudi in ya fita wajen yaki za a bashi zakka ma yunfiquhu fi ghazwihi abunda zai ciyar a cikin yakin sa har ya je ya dawo ana basu anan kuma wa fi sabilillahi wasu malamai suka ƙara suka ce aljihad tun yanzu babu jihadi na takobi babu jihadi na takobi to sai a ce wannan gabar ba za a fita mata zakka ba za a bayar ba to waye kamata a ba wannan bangaren suka ce shine masu karantar da mutane addinin musulunci sai ka ware duk kashi cikin kudin zakarka gari kaza suna da suna da matsalar malamin addini gari kaza suna da matsalar malamin addini sai ka ce to kai ya abin da kai doka zaka dauki wani malami guda biyu ka tura su gari guda gari guda gari guda sai ka ce to kowanne malami akalla misali ka ce zaka bashi alal aqalli jika 100 a wata misali kuna ai gwamnati ma kana kwantara ba kwace jika 100 wajen ta ba kasa kasa dai ko ba ka bane sai ka ce kowanne malami zaka bashi jika 100 kaga jika 100 a so a shekara miliyan 1 jika 100 da jika 200 su bi miliyan 2 da jika 400 sai ka ce to abinda kake da bukata su karanta da mutane addini wallahi wannan mata hita ya kuma nan jabir mutun nawa za su karanta alqur'ani mutun nawa za su karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma nan bangaren ba a lura da shi kamar masu kuɗi ba su tuka lura da doka yaunin malamai su kauye ne ba ake da jidali ba na ba nan birni ba da zuzuka tafi matsala wallahi wani kauye in ka je ka gaida ake sallah na rantsa da Allah inda sauran imani ka in sahabi da sai ya suma saboda sai ka kamar wai wasa ce ake ba sallah bace ake to irin wayna su ne ya kamata a taimaka ma a rayuwa kuma babu taimakon da ya huce a duniya mafi dagirman taimako kamar taimakon abu guda biyu ka taimaka mutum ya ci gaba da rayuwa shi ne samu abin da zai ci ya karfafa kuma ka karantar da shi addinin musulunci babu mutum ya san Allah ba abin da ya kai ba taimakon da ya kai wannan shi sa duk duniya ba wanda ya aiki da manzon Allah ya yi duk duniya duk duniya har a tashi kiyama ba wanda ya kwatanta abin da manzon Allah ya yi dan babban aikin da ya shine ware mutane daga cikin duhun jahilci zawa duhu na imani ai zawa haske na imani babban aiki kenan to amma yanzu wannan wannan abun mu yi karanci akan sa kuma yanzu in ka doka akwai kauyuka da dama da wallahi al'azim wallahi wallahi wallahi babu makaranci ne na addini akwai ƙauyuka nan jihar kin nan jihar akwai ƙauyuka da dama wallahi al'azim babu makaranci na addini kwata-kwata ba a karatun addini kwata-kwata kuma ana sallah ba ba wani karatu da ke da addini ba shi ba shi ya kamata a ce masu kuɗin musu yi tunani Allah ya taimaka dalibai suna da kokarin tafiya karatu jami'ar islamiyya kullun sakowa take ta yi tana ta yayi dalibai tun ya fito daga shan ruwan sasan islamai to zo kaiwa Allah aiki zo duk wata za baka cika 150 a kawo masa gida ya je ya zauna abinda ake da bukata shekara da guda ko ba su yi komai ba hizibi biyar in suka samu lafiyayye bukatar ta biya na rantse baka da Allah duk wanda ya salla a garin har a tashi kiyama sai Allah ya baka lada wanda muna da matsala fa hanyar zo kuma kungiyoyinmu na addini gaba daya ba sa tunani da wannan abun wallahi ba sa tunani ya kamata a ce an raye malamai na ƙauye su kansu suna buƙatar karatu yanzu ya kamata a ce alhazan garin nan su yi tunanin cewa cikin ko ba a yi ko ba duk ƙauyuka a ɗauko liman duk liman kin ko na kowace kauye misali in in abin ma ba zai ba a ce liman guda 15 ko guda 20 sai a zo a ware musu wurin da ake bukata su zauna kowanne a bashi abin da zai baro gidansa a zo a zaunar da su a musu formation de formateur a karantar da su tsawon sati guda tsawon wata guda so ake su fahimci alqur'ani a iya karanta shi tilawatan wa tajwidan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam karanta su da kyawu fiqhu abin da zama to na yau da gobe fiqhul muamalat a karantar da su shi tsantsar karatun kuna ganin in aka yi shekara ana yin wannan ba za a ci gaba tsakani fada Allah amma yanzu ka ce limamin kauye zaka dan kawo garin akwai shi dali saboda wa dole sai ya dan tahiya noma abin da zai ci amma ku dauke wani shi ku zo ku yi masa karatu wallahi za a samu sauyi za a samu canji cikin rayuwa amma ina malaman na kagirin su ba sa bukatar tahiya ga dajin kawai su sun zama sun zama yan birni fadar Allah ya jarbe malamai da take nan kudan kasar kawai ba cika son hita daji ba wajen da'awa in ga an fita to akwai maski magana ta gaskiya kaga mu wasu akwai wanda ba sa fita in dai ba maski ke da kuma to ba tahiya eh in ba maski ke da kuma ai kuma ce magana ko Allah ya samu wanye lafiya haka mu ji tsoron Allah baki daya mu ji tsoron Allah baki daya abu na karshe shine wa huwa wa huwa al-musafir as-samin ibn as-sabil wa huwa al-musafir al-gharib yu'ta bi thalath shurut dan hanya matafi ana bashi zakka da sharidi guda uku Allah ya kuna safaruhu fi ma'asiya kada ya zama to cikin sabon Allah ne ya to misalin mutum sai ya zo wajen kokowa kwallo sai mota su ta ɓaci kuma sai ya zo fis aure kiza ka a bashi a gaba aiki Allah bane yake amma dai kuma irin wannan ya ga za a iya jayo shi burkullan yana da amfani ana iya taimaka ana iya abin duk mutum na gaira da amfani da al'umma jayo shi ake yi mutum na gaira da amfani da al'umma jayo sa ake yi na dai kenan ko na biyu wa an yakuna faqiran bil mawdi' alladhi huwa fihi ya zama to a inda yake inda yake talaka ne wa in kana ganiyan bi baladihi ko da can garin su bai kudi ne amma sai yazo tahiya ta kama sa sai guzurin sa duka ya kare to za iya ba su zakka ko da ko can shina da shanu da raqumma da sefa da naira duk ya aje tunda ba shi a can ba sa masa amfani a nan to kawai shikenan sai a ba sa amma ai yanzu kuma an ce akwai nita dai yanzu akwai nita akwai nita akwai al'izza akwai amana ba ga bane talan ko ina za a turo mutum kuɗi kuma yanzu ga amma shi an kaso ki akwai mai nita akwai mai aimana kana iya zuwa ka cire kayanka Allah ya dace da mu abu na kuwa Allah ya man yasrifuhu wa yusaddiq wa yusaddaqu idza idza da'a annahu ibn sabil da sharadi na uku shine zaman to babu wanda zai bashi bashi in har yana ma bai samu ba za a iya bashi amma in akwai wanda zai iya bashi bashi to ba za a bashi zakka ba sannan kuma za a gaskata shi idan yace shi matafi ne sai a bashi wannan dukiyar babu laifi wallahu ta'ala alam wa ajal Allah subhanahu wataala ya sanya alkhairi da albarka cikin abin da muka faɗa kurakure kuma Allah subhanahu wataala shi yafe muna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh